وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi ashirin da tara ga watan zulqa'ada shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu bayan kira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha takwas ga watan shida shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya idan ba manta ba muna sura ta talatin da hudu suratu zukhruf mun kuma yi darasi guda biyu za mu tashi darasi na uku a wannan sura mai albarka mun tsaya aya ta arba'in da biyar za mu tashi aya ta arba'in da shida muna roƙo Allah maɗaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu aiki da abin da za mu ji bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون Allah madaukakin sarki yace wa laqad arsalna Musa bi ayatina hakika mun aiko annabi Musa alaihi salam da ayoyin mu ila fir'auna zuwa ga fir'auna wa mala'ihi da yan tawagarsa faqala da annabi Musa yaji sai yace inni rasul rabbil alamin ni manzo ne na ubangijin talikai gaba daya falamma ja'ahum bi ayatina yayin da annabi Musa ya zo musu da hujjoji ko ayoyin mu idahum min ayat hakun sai ga suna yi suna yi wa ayoyin dariya duk mu'jizar da yazo da yake sai sun mata dariya sai Allah yake وما نريهم من آية من آيات وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها ولقدناهم بالعذاب لعلهم يرجعون Allah yake wa ma nurihim min ayati ba mu taba nuna musu wata alama ko mu'jiza ko aya ba illa hiya akbaru min ukhtiha fa ji duk wata wato aya da za mu saukan musu su sai ta bi wata aka saukan musu girma shine misalin da muka yi satin da ya gabata idan Allah madaukakin sarki ya gargaje su da wannan ayar suka karyata to zai juro da wata tafi wannan girma girma fa arsalna alaihim tufana والجرادة والضفادع والدم آيات مفصلات هذا هو أنه والقملة الله مأوك في ذلك مكا عيبو مثل الطوفان وفي ruwa sama da kasa bayan abu ya tayar musu da hankali ta koma gurin annabi Musa alaihi salatu wassalam cewa ya roki Allah a janye musu wannan ruwa sai aka aiko musu fari matsalar da suka abu da ita akan wato ruwan nan da ya rika damun su sama da kasa ta farin jaguwar nan domin duk farar bayan hawa jikin su da take kuma cizon su take sannan duk wani abu da za su ajiye da sun bude za su ga fari sun cika su bayan nan suka roƙi annabi Musa a janye wannan ayo wato wannan aya ya fara roƙon Allah aka janye sai aka aiko musu kuma da wato farkwata ita ma kwakwata har masu isra'iliya suna ba da labarin cewa saboda yawanta da girma idan suka je aka je rana aka janye bargo don ta fita sai ta janye bargon ta kai inuwa haka masu isra'iliya suka ce duk da ba an gara lahu biya min sultan amma dai Allah ya gaya ma ya fitine su da kwakwata kwari masu cizo domin kwakwata tana cizo saboda haka ko ina duk wankan ka sai ka ganta duk askin ka sai ka ganta a kanka bayan nan Allah madaukakin sarki wato an tsoro ga annabi Musa ya sa an janye musu wannan sai kuma kwadi sai ran zo kwado shi kwado ko bai yi zo ba iya kukan ka ya ije ka saboda haka zai taima wannan kukan akai akai shi ma ya gundire suka da roki annabi Musa aka janye sai kuma Allah ya aiko musu da jini in ka kalli ayoyin da bayan daya kowace ta wanda ta aka janye girma da karshe kawai sai zama duk wani abu da za su bude in dai lokaci sai ya goma jini ita ce aya ta karshe shi za Allah yake ayatin mufassalatin ayoyi waɗanda suke daban-daban waɗanda aka rarrabe haka ya kamata wani zaka ga idan yana shigantaka lokacin da ya ga ya yi wata cuta da da ya tashi da kyar za ga wani ya zubar da makamansa ya daina domin ya ɗauka mutuwa ce amma wani bayan ya warke ya ga ya samu lafiya sai ya fara komawa yaji da Allah madaukakin sarki yake ba wata aya da muka nuna muku fa sai illa iya akbaru ko ba wata aya da muka saukan muku fa sai iya akbaru min ukhtiha ta bi uwar da girma wa qadnahu bil azabi to da kanje da ya baro ai ga da kanje dubaran da aka fara kawowa na farko shi ya zama sanadiyar sa karshen rayuwar yaji da Allah yake muka ka muka dauke su da azaba la'allahu yarji'un ko ta komo zuwa gare mu amma duk da haka ba su koma ba me ya faru وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمرسلون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون Allah madaukakin sarki yake wa kalu sai suka rika cewa ya ayyuha sahiru ya kai wannan matsafi da annabi Musa ce kaga ba tu wayo yahudi tu ba babu da bawo ke yake faɗa ba zantan tu ba gaba ɗaya babba su sai ba su sabi da ba ya kai wannan matsafi kalmomin da suke ga ba sun yi tsauri ud'u lana rabbak roka mana ubangijinka kaji kalmar ba roka mana ubangiji ba ubangijinka kai kadai ta kanta kalmomin akwai rashin kunya sai Allah madaukakin sarki yake bi ma a da inda dan irin dangane da wato wahayin da ya ba ko kuma alƙawari da ya ba a matsayin ka na mai gaskiya cewa idan ka rubuce shi zai amsa ba ita ba izgili inda kana ganin kai ne gaskiya ne to roki roke shi abu da wahayin da ya ba da alƙawarin da ya ba in ka roka zai amsa cewa ne wato inna la lahu da cewa za mu kiriya in dai mana wannan da abubuwan da muka roka za mu biya yayi mana bala'in da muke ciki za mu zama mutanen kirki amma zai baro walam ma ka jabna alhumul azaba Allah ya yayi da muka yayi musu azabar da muka dora musu idan mu yanku sun sai ga cikin warware alƙawari kullum abu da ake gaya wayannan masu zama shayi kenan larabawan duniya da kasashen duniya kawai kuji zaman jan shayi ne Allah Allah ya gama baka labarin Yahudi ba duk alƙawarin da zai da Isra'ila ba za su kaji ba domin kakannin su ba haka suke Allah ya gaya ba su ba za su ci alƙawari to matsalar shugabannin larabawan ne yanzu mafiya yawan su ba su da karatu kawai gadon sarauta suke wanda Allah ya taimake ni yanzu da yan da za na kirki shi kadai da ya rage wa musulunci yanzu eh za ku ga wanda ke bibiya wannan zaben da aka yi ya kara komawa duk musulmin kirki ya yi nuna har matsalar cutar da kake gani yanzu sa hannu ɗau da ganne ta abubuwa kalaba shi kaɗai kake da shi a yanzu duk wani rashin mutunci da ake yi yanzu shi kaɗai yake iya taɓukawa domin shi ma ya yi ƙarfi yana iya kirkirar nukiliya sannan kuma zai je yanzu ɗan da za a gan shi zai je masallaci ya ja sallah sannan ana tukuri ya zauna a yi ba wanda ya karɓa bibiyar sa ka gani shi kaɗai ya rage wa musulunci amma duk sauran sarakunan da ka gani kawai sarauta su suke yi ya rima kake kallo ya ruma ɗan duniya ne original yawwa Allah ne kawai yake tsara garinsa amma ba ya rima ba sai na ba wani inda za ka kalla yanzu kawai Turkiya shi wannan bawan Allah da ya taso yanzu shi kaɗai ne yake iya ba wa musulunci kariya Allah kuma ya san illolin da aka kiriyo da makircin da aka yi dalilin sa yanzu Libya ta fara farfadowa wanda gani kuma ba makircin da basu shirya ba rinka faɗi yanzu a wannan zaben dan kasar suka bi ke ce aka rika addu'a ga duba ga gani ke sab shekara talatin yana wani abu suka ce wasu gaji ba ba abin da Amerika ba su shiga ta yi ba amma bai faɗi ba wane ba su wallahi a duniya da yanzu Erdogan Turkiya kadai ta rage ba su kadai suka rage kuma idan da kake kallo makircin amerika da rasha da su faransa suka shiga sun ga cewa sudan duk da talaucin da ake ciki amma musulmi suna iya tafiya shi wanda kaga ya tafi sudan karatu karatu ya ji don ba shi garin jin daɗi wani sai dai a rika taimaka ma gari ne busasshe mun fi ta arziki busasshen gari ne to suna ganin yadda mutane suke tafiya mutum ya je ya zauna bil hakki ya tsaya ya yi karatu to na abu ne da mutu ciwo turawa ba ta so ba ta so saboda haka matasan mu gurka bibiyar tarihin idan ku gani da shi wannan wato yadda wani ka gani za ka gane cewa ina aka sa gaba kawai amma sai dai wata za ta danna waya ba wani abu da suke kara musu kawai dai kalli TikTok Instagram Telegram aiki kenan amma kamata yadda kake da amfani da waya ka rika bincike a kan irin wayan abubuwan ka ji me ma duniya take ciki wani ya ga Najeriya da yake kana na ce kana je da Najeriya ban sani ba kina nake ji kaza aka je zai san ina zan yi gana zani ko kamaru ko a cikin ta dariya to shi kawai zai ka zama ba ai ya kamata ka zama karan yawa kana karantar da addini ka zama ki dawo bi a ai na kai ka wuri ya kamata duk abubuwan da ake yi sai ma ka bibiya saboda haka wannan shine to kaga dabi'ar yahuda kenan za su gayyato ka akan matsalar filistin ko waje kaza ko kaza a zo a zauna a sha shayi a tashi bakin shayi za a sha kawai a tashi ba abin da za a yi domin Allah ya gaba gaya ma ba ta cika alƙawari kai yanzu kai kai sake mutu ruwan tuba na to wanda ya mutu ruwan tuba na wasu saba ba alƙawari ballan tana kai da suka raina ka wanda ya tura mutu da kwaɗi suka kasa magance su sun saba ma alƙawari ballan tana kai da suka raina ka suna ganin cewa ilimin ba da kaje ka samu karkashin ka samu ba za su yi ma komai ba inda za su yi ba saboda haka da larabawa sun gane cewa ko ba zuwa ga Allah kai shi ne mafita wallahi da wasu tsaya biyo waɗannan turawa ba kuma da sun tsaya da iya kwarfinin da Allah ya ba su da sun ga irin darajar da Allah zai daga su akan amma su ke da da abin da Allah ya musu sun tsaya biye biye shi ta ba sa ganin daidai kuma to shi ne falan ma ka jamna alu yayin da muka yaye musu kuma wannan matsalolin da suke ciki an rubuta azaba wato azaba da suke ciki za mu yanku sun sai ga cikin warware alƙawari dabi'a kenan da sai Allah yake ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين Allah yake wanada fir'aunu sai Fir'aun ya yake la shine wato nada yake la fi kauli cikin mutanen sa ana wasu mun haka cewa kala dai ce ya kauli ya ku mutane na alaysa bi mulku misra wannan mulkin na misra ba nawa bane yake tambaya gaba ɗaya misra da kuke gani misra ta da saboda sarkin misra a nan lokacin kai ta bugo wato kamar shugaban daula ka iya cewa shugaba ne na duniya a wannan lokacin duk wani fir'auna da ka gani da aka yi don fir'auna wato kafin ne ba sunan ne duk wanda ya zama jagora a lokacin sunan sa fir'auna shi za kana kan tarihi za a ce ma fara'ina fir'aunoni da yawa in ka ce fir'auna sai a ce wanne to amma mu yanzu da a ce fir'auna ka san fir'auna buta ake magana amma zuwa bayan ka ce fir'auna sai ka faɗi wanne to shi ne Allah madaukakin sarki yake alaika wato fir'auna yake alaika ni mulku misra ba ni ne da burkin misiran nan ba idan mutum kamar da wani magabaci yake faɗa in ya zama shugaba cire kansa ai a tura wannan jai gaba ɗaya wani baya gane me yayi ma da daidai sai ya soka wallahi sai ya soka to idan mutum ya bara wannan kujerar idan dai in ka ga bai bara wannan tsagawar ba bai kwana biyu bane akai amma da ya ga ya shine alfa da omega to in ba wanda Allah ya kare ba zai rika jin cewa duk wani abu da Allah yake wato da shi shi ma zai iya shi ma zai iya sai wanda Allah ya illa man rahima wallah sai wanda Allah ya kare to Fir'aun ya samu dama Allah ya bashi mulki kuma ya bashi kuɗi ya bashi sarauta ya bashi wato kayan alaji daban-daban sannan ga lafiya ka san wani wani idan yana da mulkin ma bai da lafiya za ka yana sabida amma shi lafiya sannan ga shekaru da aka yi to yana abubuwan kuma duk suna sa dagawa kalla inna lil zana la yadaga har ra'au takla idan mutum ya ga yana da kuɗi ko bai da lafiyar ma wani za ga dagawa da yake da yawa sai dai ba kuɗin sai shi da Allah madaukakin sarki yace mana Fir'aun ne daga kai ya kalle shi jama'a gaba ɗaya kowa karkashin jirgi sai ya ce alaika bi mulku misra gaba ɗaya misra nan ba karkashi na take ba wadi al-anharu tajri min tahti qorabun nan wato kogin ne gaba ɗaya ba karkashi na yake ba Allah ya bayani cewa matsalin jannatin da fi wa'ida al-muttaqun ya anharu min ma'in ghairi asin wa anharu min khawarin lazzatin lijani wa anharu min labarin da bai tagayyar abu duk wannan anhar ana da aka faɗa shi ma zai sa kai ma karkashin karagarsa yana zaune nono zai rika gudu gudu ta wannan bangaren zuba ta can ruwa to shi za da ya zauna a kan karaka ya kalle su domin a saba kai duk mutanen da aka ganin su ce sai ce alaika li mulku misra ko mutane wannan garin da misra ba karkashin na yake bane aka ce ranka yake a karkashin ka yake wa hadhihi al-anharu tajri min tahti gaba ɗaya korafin nan ba ku ga suna gudu ta karkashin na ba abala tujirin ba ku da ido ba ku gani ne to dai faɗi wannan am ana khairun min hada alladhi huwa bayyin yace da su bal ana khairu to ku saurara ni na ba alkhairi ni ne mafi alkhairi min hada alladhi huwa bayyin fiye da wannan wulakantacce wai annabi Musa yake ga ya wannan wanda fakkar ka zuwa suna faduwa gaban suna cewa a roka musu a janye wannan azaba to yi ake ga ya wulakantacce kuma suna amsawa wala ya kai dubi ba kwa ganin ko bayani ba ya iya yi wanda ku mutane bayani ba zai iya ba shine malamin tafsiri suke magana guda biyu anan kace yana ga ya mun wannan kalmar ne wai wata wata daga malamin tafsiri suka ce la ya kai dubi ba ba ya fahimta wanda ku mutane duk abin da ake faɗa ba ya fahimta baya iya bayani kace an samu wannan matsalar ne saboda lokacin da aka tsinto da aka tuntu annabi Musa alaihi salatu wasallam aka kawo shi gida an ajiya ta karbi to kun ga yau an ce malaman Isra'iliya suna kawo wata ran yana zaune akan jinyarsa sai ya jama mu da karfi ya ji zafi sai ce wallahi wannan ba yaro bane ya ce a ce ya gaji tarihi kuma kana kallo jayi da yake kace yace ba yaro bane kun kuma yaro ne bari ke gani sai ya a kawo masa a zinari dan karami mulmulalle da garwaci haka ba da Isra'iliya suke kawo da aka kawo wannan ya sai ta alika ba in yaro ne ba shi gani suka ce su ba su Isra'iliya din ya ce ya ce ɗauki wasu na cewa da zina amma zinari ya kace saboda haka zai ɗauki wannan zinarin sai mala'ika ya tankwaɓe hannunsa ya ɗau garwacin saboda haka yayi masa wannan sai ya dauki garwaje to yana dauka sai kai bakin ka yana kaiwa baki sai ya furzar da ita to wannan to shi na Firaun da yace a to yayi da yaro to inda ba yaro bane zai dauki wannan wato eh shi kuma yaro komai ba ruwansa da wuta ba zai bambanta wuta da koma bayan wuta ba komai ba kai kai da abin da ya dauka yace yayi da yaro ne sai ka je wannan wutar ita ce ta je ta yi lahani a kan hali sai zanto annabi musa na ingina ko kuma baya iya faɗan wata harfa eh an fahimta da kyau ko to wannan wasu shi suke kawowa amma malamai mu hakikun da suke so su yi musu raddi sai ka ce a wannan maganar babu ita babu ita cewa annabi musa ya ɗauki wuta domin idan da wuta ya dauka ai wannan za ta fara konawa ba baki ba ba za ta fara kona shi a hannun wurgar kafin ta je bai yawa saboda haka annabi Musa alaihi salatu wasalam za ta iya yiwa yana da wato lahani ne wani harafi kamar yadda zaka ga wani baya iya faɗan ra ko ko shi kamar yadda ake faɗan bilal baya faɗan shinin sosai sai dai ce ashhadu wajen kiran sallah to saboda haka idan wannan ne an yadda domin da kansa ya ce wa ya haruna huwa aksawu minni lisana sannan kuma idan ba yana da matsala akan arji ai yayi addu'a yace rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa abil 'uqdatan min lisani yaqaw qawli waj'al li waziran min ahli haruna akhi musbid bihi ajri wa ashriku fi amri كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا من الله يجد في دغنا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى Alkuɗe wannan hamzar, musamman wannan hamzar ta wurge, cewa ya rafi kira a lisani, annabi Musa da kansa ya ɗaga hannu, ya ce Allah wato ka buɗa min kirjina, wa ya sirri amri, ka yassare min, ka sauƙaƙa min al'amarina, wa abin uku da kan min lisani, duk wani kulli da yake kan harshe na Allah ka warware ya kawo ta kauli domin mutane su rika fahimtar jirgina waje an yi wa jiran jirani Allah ina roƙon ka ka ta wato in samu wani wasi mataimaki daga cikin iyalai na shine annabi aro eh ya roƙa ban shine aka ce alfarmar duniya da ba taɓa irin da wace roƙon annabta kuma Allah ya ce ya yarda haruna akhi cewa wanda nake so ka bawa wannan provision din ya Allah ina annaba harun dan uwana shi saba da yake ji kar ka taba zargin wani shugaba wajen yawo ya dinyo ya uwansa yawa zuwa zai da ai kawai inda yake zargi abin zargi shine ya jawo da wancan ba amma kowane irin jajaja ne yanzu ɗan yana da fili ya fita tsaf ta samu dama ka ce ba shi aiki a kuma ku dena wannan daga cikin abubuwan da suka rika zargin annabi sai na Usman kenan wani da mudan da suka yi mata waye cewa ya ga yan uwansa a idan ya ga yan uwansa in dai sun tantance ba matsala ba illa shi ka jawo shi bai tantance ba kuma ga ƴaƴan mutane sun tantance da shi wannan shine abin da shi shine abin da shi shekarar da goma dan sai yana nan ba shi da aiki kuma ya gama makaranta yanzu ya samu dama sai ka hana shi wani kai ma kai kan ka hadin shi kai ma ka san ba dai wani abin da ake so shi idan za ka ba shi yayan kowa a dauke shi based on them yadda wanda ya tantanta to dama ce ta zo shi da abin da ake faɗa mutum yana da gidan mai yana sai da mai yanzu ana wahalar mai sai zauto yana kuma basu nagari ba gwamnati ce take ayi kaza ba sai rubuto ya ware shi goma da yake to sun zo a basu a ware wani kai a basu ba za ka ce da da adalci ba don ba na ka bane kun bai da kyau ko na ka da yana da wannan iko ne ga dawa zai ya daina siya ba da yawa mutane ba sa gane irin wannan dama ta ka ya ware wani abu ya ce yana so ya taimaki wasu ba da za ka hana domin na sani ta tabi to kaga ta baro da yaro ka mata ko tibbi asiri ka karfa gudan sai da shi ya ubangi wa asiri ko fi amri ya ubangi ka san ya je tarayya shi al'amura kai ne tabbi haka tafira dan murka yi ma tabiyi ne yawa wa nasuraka tafira muna ambatan ka da yawa innaka kunta bina wasira ya ubangi kai kake kulawa da ya Allah ya jirgi je ke kadugo ti ka ulaka ya Musa duk abin da ka roka mun ga mun baka ya kai Musa kaga wannan maganar ta kan hanji in ma da akwai da Allah ya yayi ta saboda haka kaga wancan maganar da Firaun yake magana ce ta zaki da rage mutum idan kaga mutum ya zo ya fara kuna tattauna ya koma kan kiyarsa ba matsalar da kuke tattauna ba to da ba so yake ci mutuncin ka ba wani abu da dama zai yake da kirje ke jira ya ci mutuncin ka kawai shi wannan shi ne to shi da Allah madaukakin sarki yake to ga abin da yake wala ya kadi shi wa annabi waru annabi muta baya iya bayani in ya ga yadda ma ba a ganewa bai da fahimta aka yi gaya ba ya Allah yake bayan nan فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة المرسلين
Allah madaukakin sarki yace sai suka ce falaula ulqiya ilayhi alayhi dan me yasa inji Fir'auna dan me yasa ulqiya alayhi asiratu Allah bai jiwo masa da mutayi ba domin a lokacin ake suna ado da saboda wadata ma mutum yana da hali bayan maballai na cikin rigarsa duk wanne to sai kuma yace kafa baya ta kaga mata ne ai zamanin Annabi suke ta a a a wannan sai su yi ado da eh wala yadribna bi arjulihinna li yu'lama ma yusina min zinatihinna saboda haka wannan munduwar sai ta ta aka su ba maza a lokacin to me yasa Allah bai ba ruwan mundaye ba gaba ɗaya munduwa daban-daban wanda za su zai rika daura a kafa mu gane cewa a tajiri ne dan me yasa ne zahabi na gwal au da a ba'ul malaikatu ko kuma a turo malaika tare da shi ko ba ba shi mundayen ba muktari ne wanda zai rika escorting dinka in yayi wa'azi yayi wa'azi sai wannan malaika yace gaskiya ya gaya mu me yasa ba haka ba wannan shine wai ke Umar idan dai malamin Allah ne me yasa rigarsa daban-daban me yasa ba shi da kuɗi me yasa kaza idan dai annabin Allah ne me yasa yake zuwa kasuwa aka ga aka ga annabi alaihi salatu wasalam me yasa yake shiga kasuwa me yasa yake zuwa ya siyo kayan abinci me yasa yake shiga rana idan ya shiga rana ku yana gudu duk wannan wai wai wato talabi ne sai Allah yake فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين Allah yake fatta kaffa qaumuhu sai wawan jadda mutanen su ya raina wa mutanen su hankali shine abin da zaka ce ya wawan jadda hankalin su ya raina musu hankali ba da'u suka yi masa biyayya kuma akan rainin waye sai Allah yake lahum kanu qauman fasiqin to da ba sun kasance wato su mutane ne waɗanda suke fasikai alfasiqu kuma shine allazi kharaja an da'atillah alkhuruj an da'atillah huwa fisq mun ja ba da wannan misalin kana so gane fasikanci shine ka samu mangoro yunan dai wanda ya fara ruwa a ce in ka ba yaro za ka yi da ka mulmulai to lokacin da ya gama rubewa ya gama zama ruwa gaba daya in ba za a bi kallon da fito fit to albisti shine alkhuruj an da'atillah yadda ka duk wannan da ya fito fit to wannan shine albisti a larabci in ya tai matsawa to zai fito to shi ma fita daga yi wa Allah a aji ake kira albisti ya Allah yake فلما آتقونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين Allah yake falamma atafuna yayin da suka fita ga mu in ji Allah Abdullahi da Abbas yake atafuna ai afkhaduna yayin da suka fita ga mu Imam Dahab yake abdabuna ji ma dalibin Ibn Abbas ne yake yayin da suka wato fita ga mu aka mujahid ya bada aka ikrima aka sa'id bin jubair da wasu daga wato a hukuma ibn ali cewa annabi alayhi salatu wassalam yace idza ra'aita allah azza wa jalla yu'ti al-abda ma ja'a duk lokacin da kaga allah yana bawa bawa duk abin da yake so wa huwa muqimun ala ma'asi al-hadi kuma sabo yake duk abin da allah yake kar ayyana yi sannan dukiyarsa tana nan yana samun kuɗi yana wataƙila ma gashi da lafiya to annabi alayhi salatu wasallam yace fa inna ma zalika istidrajun minhu lahu wannan istidraji ne ta lala Allah ya ba sai karanto wannan ayar falamma akabunan taqamna minhu eh fa agara karahu majma'i yayin da suka buka taru in ji Allah in taqamna minhu sai muka dace su muka daukar za a sau muka yi musu hukuma fa agara karahu majma'i muka zunniyar da su gaba daya gaba ɗaya aka dinne su sai Allah ya ce فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين Allah ya ce fa ja'alnahu musalafat sai muka sanya su wato amma wato wata cika rigaya wa masalan kuma muka sanya su zanto aya alama misali lil akhirin ga wadansu daban wadanda za su zo baya wadannan da suke shigantaka yanzu Allah ya mutu wannan to an sanya su zama aya inna fi zalika la aya lalle cikin abin da aka yi wa inna bani isra'ila akwai aya ga wanda zai ji gantaka in yazo daga baya ya Allah yake ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون Allah madaukakin sarki yace walamma duriba ibn maryama masalan yayin da aka buga misali da annabi Isa dan maryam idan kaumuka ce ga mutanenka ana dukun yanzu ana magana da annabi alaihi salatu wassalam sai ga mutanenka zuwa quraishawa an gane ko kafiran quraishawa minhu dangane da wannan mutanen da aka buga ya ce duna suna cewa suna ta ce kadariya kun ji yau kuma mutumin mutanen da aka koma aka annabi Isa aka koma suna ta dariya ta ce gantaka shine ya siddur akwai kira da gado da ya siddura suna doge hanyar biyayya zuwa ga Allah amma ya fito da kasar addinin cewa da dariya ta rashin mutunci sai Allah yake وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون Allah yake wa qalu tilka bi ahadiyatuna shin kiyaye gidan mu allolin mu khairun sun ba alkhairi amhu ko ji ciwa ya annabi Isa alaihi salatu wasalam allolin mu ne suka ba alkhairi ko kuwa annabi Isa da kake ba mu misali Allah yake ma zarabu laka illa jadala ba su buga ba misali da shi ba kawai sai dan mutu dan shi mutu da kai ba su buga ba misali da annabi Isa ba sai dan mutu kai kawai bari wa qawmul hasimin Allah yake bari wa bari wa nan zanci su mutane ne masu gidali masu mutu ba sai rigima ko linci ba sa san gaskiya shi kuma wanda baya san gaskiya kullum cikin faɗa yake sai Allah yake إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل Allah yake in huwa bai zama ba illa ba dai abdul bawa an'amna alaihi wanda muka yi manni ba waja'alnahu masalan li bani isra'il sannan muka sanya shi ya zama aya ga bani isra'il wannan malamai sun yi maganganu akan ayoyin nan da muka biya da yawa cewa malaiki ya kulu ta'ala mukjiran an ta'annuti quraish Allah yana bada labari a wuta ta annuti na quraishawa fi kufri mu wajen kafircin wa ta'amudihim al-ilal wal jadal da kuma dangancin su wajen taurin kai da mutu shine Allah yake walamma duriba ibn maryama idza qawmuka mathalan idza qawmuka minhu yasuddu Abdullahi da Abbas da Mujahid da wato da da wasu daga cikin ɗaliban su suka ce yadhabuna ai ajabu bi zalika sai ga suna jike dariya suna mamaki shine abin da aka faɗa wato Ibrahim da kai kuma yace ai ya arzu suna kauda kai shine yasuddu kana sabo bi zalika ba da karo ibnu Ishaq bi sira ibnu Ishaq ya kawo a cikin sirarsa cewa wata rana Annabi alaihi salatu alaihi wato hai a mahaifu kala inda yake cewa wa jalasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi ma balagani ina abin da ya samu labari wata rana annabi ya zauna yawman a wata rana ma al-walid bin mugira fil masjid shi da walid dan mugira a cikin masallaci fa ja an-nadur bin al-harith ana haka sai ga an-nadur bin al-harith ya zo fa kallamahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hatta ashabahu annabi alaihi salatu wasallam yayi ta magana da shi har sai da aka kai matakin da ya fahimta sun matala alaihi sai ya karanta mar wa alaihi ya karanta wa sauran ba innakum wa ma ta'buduna kuma ana ta tattauna ne ya faɗa ta faɗa sai annabi ya karanto musu innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridu yana karanto wannan ayar cewa ku da abinda wa ma ta'buduna kuke bautawa wato wa ma ta buɗi da mutumin lai ko ba bayan Allah an ci wa lahawa da yana za ku gangaro cikin wuta an gani ko za ku ga lauka da haula'i ali hasan ba wa raduha da ce waɗannan da kuke bautawa ali hasan ba wa raduha lallai wato da ba ku shiga cikin wutar ba sai suna jin wannan ayat da Annabi alaihi salatu wasalam ya karanta sun makama da su kama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa qabala abdullahi bin jabari asali hatta jalasa sai annabi ya dinki yana zuwa yakin karuwan nan bawan Allah sai ya zauna fa kana walid bin mukira wallahi ma kama nabi bin al-harith bin abdul muttalib wa ma qa'ada wa ma da'ama muhammadun ala wa ma na'budu min aliyatina hadhihi hasabu jahannam fa kana abdullahi bin jabari aba wallahi law wajadahu la kasantu yace wannan maganar da ya gaya mana da ce na saba annabi wannan Abdullahi bin Zaba'i yace da na je na saba annabi yace wallahi tallahi da ce na yi kiba cewa mu da allolin mutum wuta za a samu da ya ga abin da zan ba fa qala al-walid bin mughira sai wa sun maka wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam na fa qala al-walid bin mughira sai walid bin mughira yace wallahi ma qama an-nadru bin al-harith ibn abd al-muttalib oke sai wa yasadu muhammadi ku je ku tasadu muhammadi ku je ku tambayi annabi muhammad a kullu ma yu'badu min dunillahi fi jahannama mi rawadu ma amad abadahu tunda ya gaya mana haka ku je ku tambaye shi duk wanda aka bauta wa ba Allah ba zai shiga wutar shi da wanda ya bauta ba kun gane yake wata nan sun kawo wannan ne dan su wace misali cewa idan yake eh sai ce to a je malaika jibrilu da Mika'ilu da Annabi Isa da Uzairu su ma duk za a sa su a wutar kenan sai suka tura a je a tambayo Annabi alaihi salatu wassalam akan wannan bananu da abudul malaika wal yahuda ku je ku gaya mana ai muna bauta wa malaiku muna bautawa wal yahuda ta abudu uzaira su kuma yahudawa suna bautawa uzaira wan nasara ta abudu masiha isa ibn maryam su kuma nasara suna bauta annabi isa dan maryam ba jabal walid wa man kana ma'ahu fil majlis min qawli abdullah ibn zab'ali to mun kaga walid yana zaune shi bai ban da ka ba da akai annabi alaihi salatu wasallam yayi wannan magana da shi bai ban da ka ba ba abdullah ibn zab'ali shine ne wannan fahimtar sai yake ku je ku tambaye shi akai kawai sai suka dawo suna dawowa wa rawu annahu qad ihdajja wa kazama fa zikira zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suna suka ce suna murna sun samu hujja suna zuwa gurin annabi alaihi salatu wassalam suka ambata man wannan fa kana zai ce kullu man ahabba an ya'budu min dunillah an ko an yu'badu min dunillahi fa huwa ma man abadahu yace to duk wanda yana kare yana tare a matsayin sa na jakin malami yana ji cewa idan za a bada sunan sa ake kira da ransa ko kuma a ce ba a yaye zai wata damuwa in ba gurin sa aka je ba kuma ya yarda ko kuma ake bauta bar ya yarda to shi ma ya ji haka annabi ya gaya in dai ya yarda annabi ku isa alayhi salatu wasalam ko a suratul nisa da suratul maida mun gamsu da cewa ya barranta kansa ya ji lamirin kansa cewa bai yarda da bautar da ake ba domin Allah ya gaya mana har ta kuta lillahi wa takhiduni wa ummiya ila ayyi min dunillah kai kai da kai ne kake wa mutane kirke ka kai da mahaifiyarka a matsayin alloli ba Allah ba qala subhanak yace sarki ya tabbata a gare ka ya ubangiji cewa in kunti kunti fa kada alinka in har na ga muku su bauta mu ya ubangiji ka sani ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi kaga abu da yake raina wannan ne ke tare da kai ya Allah innaka anta allamul ghuyub kai ne masanin duk abu da yake goyi ma amarka ha eh ma kuntu lahu illa ma amarka ni bi ba abin da nake musu ba sai abin da ka umarce ni ani abudullahi rabbi wa rabbukum cewa ku bauta wa Allah ubangiji na kuma ubangijin wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihi ni shaida ne akan su mutukar suna cikin ciya ubangiji balan ba da wabai da ni lokacin da zaka daurai na an ta rashidu alaihi kai ne ke kulawa da su ya Allah wa anta ala kulli shay'in shahid kai ne kuma mai ganin komai kai ne ganin komai da ya Allah in tu adiru fa innahu ibadi in ka azabta da su bayin ka ne وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم إن كغفر دامك لله كيني حتى الغفور الرحيم كو كيني بغفر أكما من كنتي haka annabi Isa alayhi salatu wassalam ya faɗa kaga ba ruwan sa kenan duk abin da zai faru ranar alkiyama su da Allah madaukakin sarki domin ya kuma ta duk a duniya ya faɗa ba ruwan sa to shine wato annabi alayhi salatu wassalam ya gaya musu to sai Allah ya saukar da ayoyi sai kama wuta da ayoyi sai Allah ya ce innal ladina sabaqat minna al-husna ulaika anha mubadu la yasma'una hadisaha wa hum fi mattahat anfusuhum khalidun la yahzinuhum al-faza'u al-akbar wa tatalaqahum al-mala'ikatu hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun cewa innal ladina sabaqat minna al-husna lalle wadanda al-husna kyawawa na magana da aiki suka gabata da gare ku wajen ibada bautar Allah madaukakin sarki wajen ayyuka wato tsaye da Allah wajen bauta ulaika an hazo ba abin Allah yake za mu lekanta shi daga wannan wutar wanda ya mutu in yana duniya ya ga ya mutane akwai ɗaliban da suna iya tawassuli ne su saba suna cikin zaji wato idan za su bada kira sunansa idan za su suna rashin lafiya su kira sunansa ya gaya mutu ba ruwansa wannan abin da kuke ba kyau idan ya mutu suka dora Allah ba zai tome shi ba amma idan da ransa yana ci ana yi kamar yadda wani amshakin malami a garin nan Sheikh Zarban ya taɓa zama da shi ne zuwan da garin da yake kaga wannan abubuwan da mutane suke ma kai ma ka san ba ke yake wallahi ya sani yace amma matsalar yanzu ya fito ya gaya mutu za a samu matsala shi da shi ya gaya ba Sheikh Zarban ya faɗi wannan kalmar yana zubar da hawaye yace wallahi shi da shi ya gaya ba wannan cewa kaga wannan abubuwan da ka dora mutane a kai bayan sun yi dogo wata tauna yace ya gama yace amma mutane ka san yanzu sai zuwa su yi na faɗa saboda al'ummar da aka tara to kaga wannan duk abin da aka dora ko ya mutu Allah ba zai kyale shi a kai ba domin bai faɗa wa mutane gaskiya ba haka yana da kyau kuma a haka ya koma zuwa ga Allah ba tare da yin wannan bayanin ba ya gamsu cewa kuskure ne abubuwan da ya dora mutane a kai amma wallahi haka ya koma ga Allah bai faɗa ba Sheikh Zarbar ya ce ya rantse da Allah shi da shi ya gaya ba shi da shi da saboda aka ga irin wayannan ba su da mafita a gurin Allah amma da annabi ji da annabi Uzairu malaika Jibrilu malaika Mika'ilu Isra'ilu ba ruwan in ba ke ta ba Yanzu da Allah ya ce ulaika na hawa mubu'adu za a ne zanta su daga wutar la yasma'una hadita ko hutun da ba za su ji ba ko fi bakka a ta gudu muqalidu da gane da abin da wato rawukan suke zo Allah yake zai dawo mata su cikin aljanna duk abin da suke so za a dawo mata su a cikin aljanna kuma a ba su la yahzunuhum al-faza'u al-akbar sannan wato firgici mafi girma ba zai bata musu rai ba ba bakin ciki a tare da wata kan da kawo mul malaika sannan za ta ajin da malaiku ana musu albishir cewa wannan shine ranar da aka yi muku alƙawari za ku haɗu da Allah cewa ku haɗu da Allah kalim alim to kaji wato yadda matsalar ta take cewa wannan shine dalilin saukar ayoyi to Allah yake ma zarabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun in huwa illa abdul al'amna annabi alayhi salatu wasalam bai zama face bawon da muka yi mar ko annabi isa kai bai zama face bawon da muka yi mar ni'ima al'amna alayhi muka yi ni'ima a kansa wa ja'alnahu masalan muka sanya shi ya zama aya li bani isra'ila ga bani isra'ila wa ni'ima aka yi masa shine cikin bayi da shi ba in kana Allah ya isa ibn maryama اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذا علمتك الكتاب والحكمة wannan ayoyin da Allah ya faɗa wai ka fasu bani Isra'ila an ka idi ta hun bil bayyinat in tukuri bil mawda bi idi wai duk wannan abubuwan da Allah ya faɗa cewa ka tuna wayannan abubuwan da muka yi ba zai zai sabi tsuntsu zai sabi tabo ya sassaka tsuntsu da shi ya ce tashi kuma ya tashi zai gama kawo makadisin wanda aka haifa da makanta ya shafi idan sai ce wa abu wato buɗe ido da izinin Allah wa yukhrijul mawta bi idni zai zai shafi na kabari ya ce tafi da izinin Allah ya fito wannan sune ni'imomin alhamda alayhi abin da kuduru zai gani ya ce ya shafi hannun zai ce da izinin Allah ka warke ya warke duk wata irin cuta annabi Musa ya ba addu'a annabi Isa ya ba addu'a akai sai ka ji shi ne ni'ima da Allah yake cewa in huwa illa abdu wannan rabbi ne ga masu cewa Allah ne wanda wanda suke ce dan Allah ne don don don don wanda suke ce dai uku ne a ciki cewa Allah Allah annabi ta Allah sannan kuma Maryam ma Allah wanda duk Allah madaukakin sarki yayi musu rabbi a wasu ayoyi daban to shine in huwa illa abdu alhamda alayhi bai zama ba ce bawon da muka yi malli ba wajen Allah masalan sannan muka sanya shi zama aya li bani Isra'ila ga bani Isra'ila sai Allah yake walau nasha'u laj'alna minkum mala'ikatan fil ardi yakhluqun Allah yake walau nasha'u da mun ga dama da ja'alna minkum mala'ikatan da mun sanya mala'iku daga cikin ku mala'iku su zo su rika rayuwa idan wanda ya tafi wanda ya zo ya zama kalifansa da mun ga dama fil ardi aban kaza Allah yake ya kulguna da mun ga dama su za mu sako aban kaza suna mai juna wannan mala'ikan ya tafi sai wannan mala'ikan ya zo ai kaga ai a baya sun kalubalanci cewa dan me yasa mala'ika bai zo ya rika take ma baya ba to sai Allah yake da mun ga dama mala'ikun za ku sako su za su burge ku ba ba mu ga dama ba na an gane ko to shine wato wannan kalubalen da aka ba su sai Allah yake وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم Allah madaukakin sarki yace wa innahu hakika shi abdalil ya'ud ila man ila annabi Isa alayhi salam cewa shi zuwa annabi Isa alayhi salatu wa salam la ilmun lis-sa'ati alama ta ji al-qiyamah to ba annabi ya ga mana an dauke annabi Isa yana shekara 33 aka yi sama da shi yana nan har yanzu zai dawo ya shekara bakwai a ban kasa kaga 40 daidai kenan idan ya tashi dawowa zai zo ya tarar da idan mahadi ya bayyana mutane suna domin annabi annabi da zai suna ya gaya mana maji zai bayyana a dare ɗaya Allah zai gyara ya zama mai nagarta a dare ɗaya sannan kuma sunan su ɗaya dangi ne na annabi alaihi salatu wasallam yana cikin familin sa sannan sunan su ɗaya da annabi shi ma sunan sa Muhammad bin Abdullahi to annabi Isa zai zo ya kace an fahimta da kyau ko har yayi sallah a bayansa shi mahadi wanda in jiya suke ta cewa suna so yazo an gane ko yawa duk da suna su mahadin daban eh yana nawa bayan kan gona su amma gona mu kaga ba bayan kan gona yake ba an gane ko yawa shi ne ke cewa wai in ba ai sabo da yawa ba in ba a tabar da za ba ji zo ba saboda haka shi za aka ba da dama kawai ai ta sabo sabo zai sa mahadi yanzu Ni ka'idar su sai ana sabo zai zo to sai Allah ya ce zuwa annabi Isa lalle alama ce ta tashi alkiyama bala tamtarun nabiya karku ko kanto akai wacce da yau Allah ya ce annabi Isa ga ya muku mun biyayya kawai ku bi ni kawai annabi alaihi salatu wasalam ya ga ya muku wannan cewa ku bi ni kawai hada qira'un mustaqim wannan shine tabarki wanda yake ni tsakke eh kuma madi sai Allah ya ce ولا يصدنكم الشيطان bane mutum إنه لكم عدو مبين Allah yake wala yasuddannakum ash-shaytan kar ku bari shedan ya kautar da ku gabar ku Allah domin shi dabi'a ta kenan Allah ya ga wala kada ahida ila adama ah ba ita ba cikin cikin cikin yasin alam ahadi ilaykum ya bani ko adama Allah ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa ani abuduni hada siratun mustaqim ita nake so in kawo an gane ko qala alam ahadi ilaykum ya bani adama Allah ta'budu shaytan Allah ta'budu shaytan bai yi alƙawari da ku ba ya ku ayyan annabi adam cewa kada ku bauta wa shaytan innahu lakum aduwwun mubin lalle shi shaytan bai bayyana wato adawa ne a gare ku magaukin ku ne wa ni abuduni abin da nake so da ku kawai ku bauta mu hada siratun mustaqim wannan hanya ce wadda take ni tsakiya to shine Allah yake wato la yaddannakum shaytan kar ku bari shaytan ya kautar da ku gabarin hanya wadda yake ya innahu domin shi shaytan lakum dangane da ku aduwwun abokin gaba ne mubinin kuma mai bayyana gabar uruku sai Allah yake ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم Allah madaukakin sarki ce walamma ja Isa bil bayyinat yayin da Annabi Isa alaihi salam ya zo da wato hujjoji kala sai ce karfi tukum bil hikma hakika na zo muku da hikima shine ilimi da annabta malamai suka ce al hikma annabta ake ne wa yubayyana lakum kuma na zo ne dan yi muku bayanin ba'dan ladhi tastalifuna bi wani sashi da gani da abubuwan da kuke da sabani a kansa wannan yahuda yake ga wannan domin kiran sabani hatta a cikin attaurar da take hannu yake ta zo ne dan warware muku matsalolin da kuke tare da su na wannan littafin da yake hannu fattakullaha kawai abin da nake so da ku ku yayi Allah ku bi dokokin sa wa iyun ni kuma ku yi mun biyayya inna allaha huwa rabbi lalle ubangiji shi ne ubangiji na wa rabbukum kuma ubangijin ku fa'budu ku bauta mai shi kai kaga bai roki ki baki komai ba yace ku bani wani abu ba in na gama wa'azin ne yanzu da Allah so nake ku bani kudi zan yi kaza ba wannan magana fa'budu ku bauta mata hada siratun muttaqin wannan ita ce hanya madaidaiciya haka yake a musu amma da ya faru فاختلف يا شباب.
الأحزاب أيوة يا.
من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون awwan da muka fara daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yaje mana muna roƙon Allah da sunayen sa dawawa da tsofin sa madaukaka waɗanda suke mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ya biya musu bukatun su. muna roƙon Allah da sunayen sa dawawa da tsofin sa madaukaka kasar mu Allah ka zama da ita lafiya marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu muna roƙon Allah da sunayen sa dawawa dabbobin da madaukaka iyayenmu da malamanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka jikan su da gafara masu rai kuma Allah ka kara musu yi don kwana mai amfani muna roƙo Allah ya tsina ya ta kyawawa da dabbobin da madaukaka matasan mu Allah ka shirya mana su Allah ka dora su hanya wani bai ce kasar mu wa shugabannin mu da aka zaba mana Allah madaukakin sarki ka ba su ikon yi mana hali Allah madaukakin sarki ka yi ko da hannayen su. Allah ka sanya ko da yi masu cikin zukatun waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure suka ko a gaba Allah maka hukun kirki ka shiga lamarin muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da tsohon da maka baka kuncin rayuwa da talauci da ake fama da shi Allah ta yaye mana Allahumma aminna fi awtanina wa aslih kalimatana wa la tumulna واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبعك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين